أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله منود مع الله تبارك وتعالى لبام يكون داوا من شيء قبل أن نسألتون للتافن صحيح البخاري muna fata Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za a saurara muna cikin babin kitabun waqitis salat amma a cikin babin da bamu kai karshen shi ba lokaci yayi shine babun nawmi qabla al-isha'i liman guliba eh wato babi da yake magana akan hukuncin bacci gabanin isha'i ga wanda baccin ya rinjaya ga wanda wani al'amari ya rinjaye shi har ya yi bacci bai isha'i ba ya kwanta bai isha'i ba ya bacci bai isha'i ba wannan in abin da ya fi ƙarfin shi ne da ba su shi ne amsa ba komai ai kaji tarjamar ba ta yi bayani ba an ce babin dai wanda babin hukuncin yin bacci gabanin isha'i liman guliba to me huskar huska shi ne labasa babu laifi to cikin shi muke an karanta hadisi ɗaya a cikin babin sai lokaci saboda haka za mu ci gaba insha Allah to bismillahir rahmanir rahim haddathana mahmud qala akhbarana abdur razzaq qala akhbarani ibnu jurayj jurayj qala akhbarani nafi'un qala حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أو أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها حدثنا محمد حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم قال ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها وكان يرقد قبلها وانا الحديث امام البخاري يجي حدثنا محمود المحمود يا ذا تدمو يجي عبد الرزاق يا بام لاباري يجي ابن جريج يا بام لاباري قال يجي اخبرني نافع شي كما ابن جريج كما يدا من sha bayani akan ibn jurayjin yana da daga cikin manya-manyan na farko waɗanda suka dawwana hadisan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan babu ba wanda imamu suyudi ke zano su ya ce awwalu jami'il hadithi wal asar ibn shahabin amiran lahu umar to sannan wa awwalu jami'i lil abwabi jama'atun fil asr zuqtirabi to da shi ya fara sai ce kabni jurayjin wa hushaymin malik wa ma'mar wa walad al mubarak waɗannan suna da suka dawwana hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam farko wanda suka dawwana hadisa annabi akan babu ba a ce babin alwala sai a kawo hadisai babin wanka sai a kawo hadisai babin sallah sai a kawo hadisai to ibnu jurayj yana ciki da shi ma imam suyudi ya fara da haka yace akhbarin ibnu jurayj ibnu jurayj ya bani labari inji abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani mai musannaf eh da ke- ake cewa musannaf abdurrazzaq to shi abdurrazzaq qala yace akhbarani nafi'un yace nafi'u ya bani labari shine bararren abdullah ibn umar qala haddathana abdullah ibn umar shi kuma abin da yace abdullah ibn umar ya zantar da mu malamin shi kuma mai gidan shi abdullah ibn umar ya zantar da su yace anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shugila anha yace haƙiƙa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wani al'amari ya sha kansa wani al'amari ya dauki hankalin shi annaha waton har ya kai ba ai isha'i ba lailatan wani dare wai wani dare wani al'amari ya dauki hankalin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ce al'amarin nan na yaƙi ne yaƙi ne al'amarin nan yaƙi ne ya za a shirya tafiya yaƙi to wannan shirye-shiryen har ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba har isha'i dare yayi wancan da muka yi ta kawo wa a'tam rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu kuma suka ce a wannan dai shugila din ke da magana yaƙi wani al'amari ya dauki hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigaltar da shi fa akharaha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i hatta raqadna fil masjidi ibn umar ya ce har muka yi bacci a cikin masallaci har muka yi bacci a cikin masallaci sun masta ya can muka tashi sun maraƙadna sannan muka sake kwantawa duk da annabi bai hito a isha'i ba ana na ana ta jira sun masta ya har muka sake farkawa ta biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam bai fito ba balle a isha'i ثم خرج علينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان سي سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفتو علينا غريم يفتو منا مو ما سي سلمت عشاء ثم قال sannan sai ce laisa ahadun min ahalil ardi yantaziru salata ghayrukum to ku sani fa wannan jiran naku alkhairi ya haifa muku daraja ya haifa muku daukaka ya haifa muku domin yanzu a bayan ƙasa kaf babu wani wanda ka jiran sallah an yi bayanin satin da ya gabata shin sallah ko wace iri ko kuwa sallah waggade ta isha'i kowa yanzu ya isha'i in ba ku ba ko ku a yanzu nan ba wanda ka jiran sallah ko wace iri ce in ba ku ba aka ce domin a lokacin madina kadai ake sallah kasan can a hadisin da ya gabata ya ce qabla an yafshuwal islam kan musulunci ya watsu ya fita madina zuwa wasu garuruwa to kenan ba inda ake sallar sai madina ana magana nan da duk wanda an madina dama na aka sallar to duk wanda an madina ya yi isha'i ku kaɗai kun ka daure kun ka jira sai na hito sannan a yi sallah shi ne mana to yanzu kuna da falala da daraja na cewa laisa ahadun min ahlil ardi mutanen ƙasa kaf yantaziru salata bayrukum wa kana ibn umar la yubali kaga wannan anan ne zance annabi sallallahu alaihi wasallam kaji abin da manzo Allah ya ce to sai aka koma magana shi nafi sai nafi ya ce wa kana ibn umar abdullah ibn umar la yubali akadama don haka shi bai damu ba tunda ya sha ganin annabi yayi ta shafaqi na gushewa kuma ya sha ganin annabi yayi ta dare ya tura ya sha ganin annabi yayi ta har dare ya raba don haka shi ibn umar bai damu ba bai wani watan gaugawar ya yi sallah ko ko dan bai yi ta da faɗuwar shafaki ba ya damu layu ba shi ibn umar bai damu ba a ƙaddama ha'a makarha ya gabatar da ita da shafaki ya yi ta kamar yadda ya ruwaita annabin ya gabatar am akharha ko ko ya jinkirta ta bai damu ba don ya san in ya jinkirta ta yana da dalili ya san ya gani annabi sallallahu alaihi ya jinkirta isha'i har dare ya raba haka shi bai damu ba ko yayi ta farko ko yayi ta ya jinkirta ta amma da sharɗi idza kana la yakhsha an yaghlibahu an-nawm an waqtiha in dai ya san bacci ba zai rinjaye shi ba gabarin har wakati watan gabarin yinta ko gabarin fitar wakatinta amma in ya san bacci zai rinjaye shi to ita zai amma in ya san bacci ba zai rinjaye shi ba to bai damuwa yana gani yana da tazara yana da lokaci duk lokacin da ya ta tayi in dai ya san bacci bai dauke shi amma in ya san bacci na irin jaye shi to ita yake yi kaga kenan an fahimta in ka san bacci zai rinjaye ka to da ta yi kaita da ta yi isha'i shafin iya gushe to a gabatar da ita saboda tunaninka da bacci rinjaye ka sai tsakiyar dare ka tashi sai tsakiyar dare ka tashi ba ka da garantin ma za ka tashi tsakiyar dare ba sai asuba ta yi ba don haka a yi ta sannan a kwanta amma kuma ga wanda shi kuma wani abu ya rinjaye shi baccin ya rinjaye shi bai yi tan ba sai da dare tashi ya yi shi mafala ba su bihi domin la'akari da tarjamar babin Eh, babin yin sallar isha'i ko yin bacci gabanin isha'i liman guliba ya ce wa kana yarkudu qablaha ibn umar ma ya zamo yakan kwanta qablaha gabanin ya sallaci isha'i sai daga baya ya tashi yi alwala ya isha'i yakan kwanta to kaga wannan ya karantar da mu ga wanda ai waɗannan sahabbai irin jaya su al'amari yayi rashin fitowa annabi sallallahu ta'ala sallar shine rinjaye su to kuma wata falala ce za su samu Allah na nufin su samu wata falala kuma a samu wani hukunci ta jikinsu in ba ta jikinsu ba ɗauka za a yi da zaran shafaƙi ya wuce an ɗan ba da ‘yan mintota isha ita wuce to amma rashin hitowa na musulun su kuma suka yi ta jira sai aka samu ashe ita isha'i tana kai har cikin dare kuma lafiya lau an yi ta a da'in ba kala'in a da'i aka yi nata ba kala'i ba قال ابن جريج قال ابن جريج قال ابن جريج قلت لعطاء وقال سمعت ابن وقال سمعت ابن عباس يقول مم.
أأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء مم.
حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة قال عداء قال ابن عباس فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشفق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستقبلت عداء كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي عداء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن رأس ثم ضمها يمرها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه على على الصدق وناهية اللحية لا يقصر ولا يبطش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم أن يصلوا هكذا
قال ابن جريج قلت لأطاء فقال سمعت ابن عباس يقول أعتم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فقال عمر بن الخطاب فقال الصلاة قال عطاء قال ابن عباس فخرج النبي صلى الله تعالى فخرج نبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء واضعا يده على رأسه فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا فاستثبت أطاعا كيف وضع, رس- وضع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يده على رأسه كما أنبأه ابن عباس فبدد لي أطاء بين أصابعه شيئا من تبديد ثم وضع أطراف أصابعه على قرن الرأس ثم ضمها يمرها على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما للوجه على الصدر وناحية اللحية لا يقصر ولا يبدش إلا كذلك وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا هكذا قال وقال ابن جريج ابن جريج يجي كاغنا ويما أنا سيك هدو دونشن إسنادي وانشن إسنادي نفركو محمود عبد الرزاق ابن جريج باشي بني to haka shi ma sai ka koro da wancan isnadi sai ka haɗe wa qala ibn jurayj ibn jurayj yace wai ta wata hanya kenan qultu li ata'in sai na ce wa ata'u fa qal sami'tu ibn abbas sai na ce ma ata'u to wai wani ata'u ma ne saboda ata'u suna da yawa a tabi'ai ata'u za su kusa 20 duk tabi'ai ne akwai ata'u ibn abi rabahin akwai ata'u ibn yasarin sun fifici don haka su aka fi rikita cikin su biyu ne sauran aɗa'o an ba su da fice irin na waɗannan aɓa'un abi rabahin da aɓa'un ya sare abinda ya sa suke da rikici kowanne Bukhari ya fitar da hadisinsa aɓa'un ya sare imam Bukhari ya fitar da hadisinsa aɓa'un abi rabahin imam Bukhari ya fitar da hadisinsa sannan kuma kowanne na karɓa daga abdullahi bin abbas Aba ibn Yasar na karba daga Abdullah ibn Abbas, Aba ibn Abi Rabah na karba daga Abdullah ibn Abbas. To, don haka kaga sai aka rikita shin wai wanne ne cikin su. Amma dai malamai sun fi tafiya akan Aba ibn Abi Rabah ne. Eh don haka Al-Hafiz ibn Hajar yace wanda suka yi rai cewa Aba ibn Yasar ne to sun yi wahami sun yi wahami ba a ba ibn sarin ba ne a ba ibn abi rabahin ne shi ba ibn abi rabahin qurashi ne bararre ne na abi hafiyam alfihri sunan shi baban nashi aslam baban ata ibn abi rabahin din to shi abi rabah to watan sunan shi aslam alkunyarsa abu muhammad an haife shi can a garin da ake ce majund a can ƙasar yaman ne amma sai tashi makka tashin makka ne amma haihen can yaman ne yana da wajen fatar jikinsa watan ba fari ba ne wankan darza ne a fatar jiki kuma yana da ido ɗaya yana da ido ɗaya sannan kuma yana da kambale watan hannu shanyayye haka sannan kuma yana gurgunta ko ɗingista kaji da ƙarshe ma na rayuwarsa Allah ya jarrabe shi da makanta ya makance mana daga cikin ubadu yana daga cikin zuhadu ƙwarai da gaske na tabi'ai tabi'i ne yana daga cikin manya-manyan tabi'ai wajen ilimi manya-manyan tabi'ai wajen waton tsantseni da gudun duniya domin daga tsantsenin abubuwan abin rabahin babu wanda ya san shi hida ta in ba masallaci ba cikin harami na wurin kwanci shi ba ka gwadin shi hida shi ka ce ga katiwa ta ko ga gado ne ko kaza a'a masallaci shi hida masallaci ita ce shi hida shi harami na makka har yi fati shi hijira tana da shekara 114 a wani zance kamar yadda ibnu hibbana ya kawo a cikin kitabu thiqat ya kawo athiqat to ciki ya kawo tarjamar ata ibnu abi rabahin wasu kuma suka ce ya rasu hijira na da shekara 115 an haife shi kuma hijira na da shekara 27 shekara 27 eh shekara 27 to kaji shi ata ibnu abi rabahin amma shi ko ata ibnu yasarin bararren maimuna ne wai bawan maimunatu ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam maimuna ummul mu'minin maimuna wanda ta yanta abinta ta yanta shi kuma yana da yan uwa wanda suke uba ɗaya waɗanda sun yi hice irin su Sulaiman ibn Sarin ya yi hice shi ma kama a ɗaunin Sarin din akwai Abdul Malik ibn Yasar akwai Abdullah ibn Yasar da shi a ibn Sarin din to kaga waɗannan duk yan uwansa ne sun yi fice amma duka ya fi su fice in ba da shi da Suleiman ne sanin sun fi fice sannan yana ruwaita daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira da Ibn Abbas kamar yadda ta wani wuri za a ji ruwaita daga Ibn Abbas kuma wani wuri za a ji ruwaita ta kan Abdullahi da Amr al-As to haka dai ya zo Sham mutanen Sham suna masa alkunya da Abu Abdullah da ya je Misra ya zauna Misra su ma mutanen misir suna mai alkunya da abu ya sarin wata shi ma zahidi ne kwarai da gaske mabucin ibada ne mabucin watan gudun duniya ne a ta'ubu ne sarin shi ma ya fati shi ko hijira tana da shekara 103 wasu kuma suka ce a shekara 90 hijira na da shekara 94 bisa kan sabani ya kawo wannan a tahzibu tahzib kuma ah, ibn hibban ya kawo a cikin athiqat to wannan a takaice su ne waɗannan tabi'ai guda biyu waɗanda akan samu ishkali akan wane ne cikin su aqabu ne sa'id ne ko aqabu na bi rabahin ne amma wannan dai da muke karatu akai abinda aka fi rinjayewa shine aqabu abi rabahin ne to abinda qultu li aqa'in inji ibnu juraydi yace sai nace ma qa'u fa qala sami'tu ibnu abbas sami'tu ibnu abbas naji abdullah ibnu abbas ya kulu yana cewa a'tama rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam laylatan bil isha yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya jinkirta sallar isha'i wani dare mun yi bayanin abinda a'tama satin da ya gabata a'tama akhara al isha'a ila an aslama al-layl ya jinkirta isha'i hadduhu yayi haddare yayi sosai ko ila anin tasafar layl haddare yayi rabi duk ana fassara a atama kenan hatta raqadan nasu har sai da mutane suka kai ga kwantawa ana jiran isha'i annabi ya fito ayi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wastaiqazu suka gaji da kwantawa suka tashi an ce raqada zai iya yiwa kwantawa akai amma ba bacci ba zaman an gaji da shi bari a dan kwanta ka iya kwantawa sunanka ka kwanta amma baka yi bacci ba raƙada daban nama daban ba dole in an kwanta ba idan an yi bacci amma ka san waccan nama suka ci waccan riwaya nama domin zai iya yiwa a kwanta kuma a yi bacci a ba sharɗi ba waraƙadu kuma suka sake kwantawa su taikazu kuma suka sake farkawa faƙama umar ibn al-khattabi faƙal har ta kai sai na umarnu khaddabi ya tashi ya ce assalata lokacin sallah ya rasulallah eh lokacin sallah ya rasulallah qala ata'un sai ata'u ya ce qala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas ya ce shi da ke riwaitar da ata'u ata'u ibn abi rabah fa kharaja nabiyullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai annabin allah wai wanda abinda annabiyyu wai wanda allah ka ba labari daga na bako ne labari nabi'u wanda aka ba labari daga Allah Allah ke aikowa sai a bashi labari ko nabiyu ismu fa'il ne can in an tuna a cikin ashifa imam al-qadiyar ya yi bayani tahlilin wannan nabiyu da rasulu cewa nabiyu a iya fahimta shi a matsayin ismu maf'ulin wanda aka ba labari daga Allah ko nabi'u wanda ka ba da labari daga Allah ya jiyo yana sanar da al'umma kaga ismu fa'ilin kenan amma an ce nabiyu wanda aka ba labari daga Allah kaga ismu maf'ulin kenan to fa kharaja nabiyullah sai annabin Allah ya fito kaga kenan wai wanda jiran shi ibada ce abinda magana ke kaga bai ce fa kharaja nabiyyu ba sai ce fa kharaja nabiyullah kaga ba su cika yin haka nan ba sai ba kasafai sukan yi haka ba sai ce fakarajen nabiyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ce fakarajen nabiyul lahi to abin da ake fahimta anan wai wanda Allah ka ba labari don haka yanzu ma zaman da yayi watakila wani labari ne ya tsaya karba daga Allah don haka wani aikin ne can ya tsaya jira don haka mu ma muka tsaya jiran shi don haka jiran ibada ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam كأني أنظر إليه الآن يقطر رأسه معا ابن عباس سينا كمر ماجي جن يد النبي يفتو tunda su ba su ga halin ba su su a ɗa'u ba su gani ba su su ibn abbasin su suka gani yadda abin ya faru lokacin don haka sai yana musu kamar yana musu majigi sai ce ka'anni anzuru ilaihi al'ana maganar nan da nike da ku kamar gani ina ganin annabi sallallahu ta'ala sallam ƙuru-ƙuru ya ƙaɗuru ra'asuhu ma'al watan kansa yana ɗiga gashin kansa yana ɗiga da ruwa sai aka ce ya ƙaɗuru ra'asuhu ai sha'aru ra'asi ɗaya kenan ko ko ya ƙaɗuru ma'u min ra'asi ma'al ɗin an san tamyizi ne tamyizin nan muhawwalun ne an fa'ili ya ƙaɗuru ma'u ra'asi an gane ko ya kaɗuru ma'u an ra'asi sai aka ce ya kaɗuru ra'asuhu amma ma'an wai kansa yana diga da ruwa mana ruwa na diga daga kansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa bi an yadahu ala ra'sihi ya dora hannunsa ala ra'sihi a bisa kansa faqal abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin laula an ashqa ala ummati la amartuhum an yusalluha hakaza ba dan kada in tsananta ma al'ummata ba kullum sai dare ya yi haka ana ta jin bacci wani ya kwanta ya tashi ya kwanta ya tashi akwai wahala to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim ne mai tsananin tausayi ne mai tsananin jin kai ne ga mu'minai duk abin da zai zama mai kurasawa ga masu imani annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan abin mai nauyi ne gare shi eh mai nauyi ne gare shi da haka ce ba dan wai wannan lokacin isha'i ne kuma yana da falala kwarai amma ba don kada in tsananta muku ba ya ce la'amartuhum da na umurci al'ummata an yi salluha haka su sallace ta ita isha'i haka da lamirinta an yi salluha haka watakila ku babu ha ɗin ko akwai kadan na ji kamar wanda ma da shafi karanta babu ha to an yi salluha haka da sun sallace ta haka wai irin yadda na yi haka ɗin nan na jinkirta sai da dare ya yi irin wannan lokaci fastas battu a ƙa'an ibn jurejin ya ce fastas battu sai na biɗi a ƙa'u watan ya ba ni tabbaci istisbati neman tabbas mutum ne zai baka labari amma ya baka labarin sama-sama akwai wani abin da kake son ka ji dimun da tabbas da kwankwancewa ya abin ya kasance don haka ce sai na nemi tabbas da dimun akan kaifa wata annabiyu sallallahu ta'ala alaihi sallam ya dahu ala rasu ya annabi sallallahu sallam ya dora kan nashi kaga suna son dai ayi musu majigin abin ga yadda annabin ke yi a wasafta musu haka ibn jurejin ya nemi a tsa'u yayi to shi ma a tsa'un ba gaban shi akai ba shi ma a tsa'un ba gaban shi akai ba don haka sai ayi mamaki a ci a ya zai nemi ada'u ya sufanta na yadda annabi ya yi tare da ada'u bai gani ba sai ya ce kama an ba a hubin abbasin wannan kan shi ma ada'un kamar yadda ibn abbasin ya ba shi labari don ba gaban shi aka yi ba fabaddada to sai ibn fabaddada li ada'un bayna asabihi shay'an min tardidin sai ada'u ya wawware hannun shi yatsun hannun shi shay'an min tardidin watan dan warewa kadan haka ba da yawa ba sannan sun mawada'a sannan sai ɗora yatsun nashi watan wada'a a tarafa a sabi'ihi gefen yatsun shi alaƙar da ra'asi a bisa hunhumar kai guda biyu gefen kai guda biyu wannan gaba da wannan gaba sai ya ɗora a ɗa'u ya ɗora haka sun madammaha sannan sai ya matse ta haka yumirruha alar ra'asi yana shuɗar da hannayen nan ko yatsun nan alar ra'asi akan kan shi hatta yana saukowa hatta masat ibhamuhu tarfal uzni haddai ibhama wannan babban yatsa sai da ya shafi gefen kunne sai da ya shafi gefen kunne min malil wajha kusa da fuska ba shafi fuska ba kusa dai da fuska haka gehen kayakaye shine watan ala sudgi a bisa kayakaye dan hilin nan ɗan ƙegen nan na tsakanin fuska da kunne shine sudgu kayakai wana hiyatan lihiya da kuma gefen nan na gemanya ya shuɗar da hannayensa kamar yana wasabta yadda maza Allah yake matsa ruwa da ke kan shi a wannan lokacin haka annabi sallallahu alaihi ya sharo haka la yuqassiru wa la yabdishu la yuqassiru watan bai jinkirtawa wala ya buɗi shi kuma bai gaggautawa cikin shuɗar da hannaye illa ka zalika fi haka ɗin yadda ka ji nayi wa ƙala sai ce laula na shuƙa la ummati la amartuhum an yusallu haka za to wannan bai da lamiri laula an ashqa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba dan ka in tsananta ba ala ummati ya bisa al'ummata ba la amartuhum an yusallu haka da na umurce su su yi sallah haka da na umurce su su yi sallah haka awai a wannan lokaci to to daidai karfe nawa aka fara da rabi daidai da minti uku to to shi kenan to tun da kan abin nan ne kan babi ne fabaddada ya fafarraka wai ya nuna mani ya wawware man hannun shi haka shay'an min tabdidin dan warewa wani abu haka kaɗan na warewa ba da yawa ba